alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahalillah to ci gaba da karatu da littafin al'aƙa'idu tauhidiyya wanda aka fi sani da ƙawa'idu tauhidi wassala Na'am. A ba mu kai al'azan. Eh. To amma fara'idu salati amma farillan sallah fa khamsata ashara guda goma sha biyar ne. Anniyatu akwai niyya wa takbiratul ihrami akwai kabbar harama. walƙiyamu laha da tsayuwa domin kabara harama wa ruku'u akwai ruku'u wa raf'u minhu da ɗagowa daga ruku'u wasu sujudu akwai sujuda wa raf'u minhu da ɗagowa daga sujuda wa niyyatul liqtida'i da niyyar koyi da niyyar koyi da liman mamu wanda zai bi liman to sai koyi zai sai ya niyya zai koyi da liman wattartibu da jerantawa wali itidalu da daidaita a wattartibu da jerantawa wattumani na da nutsuwa wali itidalu da daidaita wassalamu da sallami sallah wal julusu lahu da kuma zaman da za a sallame shi ita sallah din ma'ana gwargwadon abinda mutum zai ce assalamu alaikum to shi ma wato farilla ne to inda dai farillan da ya an faɗe su a can farkon littafin eh an faɗe su to sunanu ha sunnonin ita sallah samaniyata ashara sha takwas ne sai ce al'iƙamatu akwai iƙama wasuratu akwai karatun sura akwai yin ikama a sallah karatun sura shi ma sunna ne walƙiyamu laha akwai tsayuwa domin karanta ita sura ɗin to shi ma sunna ne waljaharu da bayyana karatu inda aka sunnanta a bayyana wasirru da asirta karatu inda aka sunanta asirta wa jami'u takbiri da yin kabarbari gaba daya illal ula in banda kabbaran farko ita ce takbiratul ihrami wadda ta gabata cikin farillai wa sami Allahu da cewa sami Allahu Allah ya amsa liman hamidahu ga wanda ya gode masa sami'a malamai suka ce anan da ma'anar ajaba Allah ya amsa ga wanda ya gode masa. Wata shahudul awwal da lafazin tahiya na farko shi ma sunna ne. Shi ma sunna ne. wa lafzu tashahudi eh to da lafazin tahiya to wannan dai kamar maimai ne. tunda tashahudu shine dai lafazin wassalatu ala nabi da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma sunna ne fit tashahudi thani amma a salatin su malikawa sun ce a tahiya na biyu za yake sunna ba za a yi shi a tahiyan farko ba to malikawa abinda suka tafi a kai kenan amma wasu malaman na ganin a duka zaman tahiyoyin za a yi salati wal julusul awwalu da zaman farko domin yin tahiya shi ma sunna ne waza'idu ala tumaninati minha hakanan da yin ƙari game da nutsuwa a sallah can cikin farillai an faɗi at-tumanina to ana son mai sallah tumanuna ɗin at-tumaninatu ɗin ta ta ƙaru sosai ta yi yawa ya zan komai nasa a nitse yake to wannan ƙarin shi ma sunna ne wa julusu tashahhudil akhiri da zaman tahiyan ƙarshe to shi ma sunna ne shi ma sunna ne ila salami har zuwa a kai inda za a fara sallama amma daga inda za a sallame zuwa ƙarshen sallama to wannan kuma wajibi ne wal jaharu da bayyanawa bi salami tahalili da sallama ta halattawa sallama takan halatta maka kai abin da aka hana ka a cikin sallah to shi yasa aka kira ta da ta tahalili eh kamar yadda ya zo a hadisi waraddu salami da mayar da sallama da mayar da sallama to shi ma mayar da sallama ɗin wajibi ne amma fa mayar da sallama nan alal ma'amumi akan mamu kenan ba akan liman ba ko mai sallar shi kaɗai mamu shine an ka sunanta masa ya mayar da sallama ma'ana bayan ya yi ta farko to ya yi ta biyu wa liman haka in akwai wani a hagunsa ita ma za a faɗe ta wasu suturatu da yin sutura in mutum zai sallah ya kafa sutura to shi ba sunna ne kar mutum ya yi sallah kuma inda ya sa akwai yiwuwar wasu su gitta ta gabansa to lalle ya sa sutura a nan da wasu malaman na cewa ko baya jin tsoro gittawa wani to lalle zai sa sutura sunna ne wa amma fara'idul wudu'i amma farillan alwala fa sab'atun guda bakwai ne ghaslul wajhi wanke fuska wa ghaslul yadaini da wanke hannaye guda biyu ilal mirfaqaini zuwa murafiqai wa maswar ra'si da shafan kai wa ghaslul rijlaini da wanke kafafu biyu ma'alka abaini tare da idanun sawu shi ma dai farilla ne wanni ya da yin niyya waddalku da cuɗanyawa walfauru da gaggautawa wanda dai duka bayanai sun gabata a kansu illa maganar da ya ɗauko daga shi al'aufi ita ce ta kunshe su wa amma sunanuhu amma sunonin alwala fa samaniyatun takwas ne gasulil ya daini wankin hannuwa wanke tafukan hannuwa wal madmadatu da kurkurar baki wal shaƙu da shaƙa ruwa wal tsaru da fyace ruwan duk sunna ne wa mashul udhnaini da shafan fatun kunnuwa guda biyu sunna ne wa tajdidul ma'i da sabunta ruwa lahuma domin a shafi kunnuwa din wanda su malikawa suna ganin kunnuwa ba sa cikin kai to shi yasa ba za ka shafe su da sanyin ruwan da ka shafe kanka ba za ka nemi wasu sababbin ruwa ka shafa su kuma wasu malamai na ganin a kunnuwa suna cikin kai to mai alwala da zara ya shafi kansa to direct zai shafi kunnuwan nasa da wannan sanyin ruwan to wannan saɓanin shi ya haifar da tsakanin masu cewa a yi ta jididi da waɗanda ke cewa ba sai an yi ba. Waraddul yadaini da mayar da hannuwa inda aka fara shafa fi masir ra'asi game da shafan kai. E, abinda aka so mutum ya fara daga goshinsa sai ya yi baya, sannan ya sake dawowa da hannayen a inda ya fara. Duk da in ya fara daga baya yiwu goshi sannan ya sake koma baya to shafan ya yi eh amma dai ba haka aka so ba abinda aka so ya fara daga goshi wattartibu hakanan da jeranta farillai ana a tartibi yana maganan farillai da aka yi bayani a baya to a jeranta su daga wankin fuska sai wankin zira'i da tafuka hannaye gaba ɗaya sai shafan kai sai wankin ƙafafu wa amma fara'idul gusli amma farillan wanka fa khamsatun guda biyan ne anniyatu akwai niyya waddalku akwai cuɗanyawa wal fauru akwai gaggautawa sai dai a kiyaye ba wai gaggautawa ta bahaushe ake nufi ba ana nufin alfauru ka yi arwalla a lokaci ɗaya bila faslin ba kare da karabe ba shine alfauru e, ba wai ka yi ta cikin rigima ba irin shashab ɗin nan ba shi ake nufi ba wata khalilu sha'ari da tsatsefi gashi ya zan ruwan ya shiga tsakaninsa ƙasansa wa dhagsu madfurihi da kuma motsar da abin da aka dunkule aka yi masa tsoro in gashin na da yawa an yi tsoro to a ɗan motsar da shi shine abdagasu ba sai an kwanci kitson ba kawai dai a ɗan motsar da gashin saboda sanyi ya shiga ƙasansa wasu na nuhu sai sunnonin alwala arba'atun guda hudu ne gasulul ne wato sunanin wanka to arba'atun ko hamsa ta ya samu na'am eh to shi kitso amma malamai suka ce in ba a kame gashin sosai ba wajen kitson in gashin in tsoron bai tanku ba sosai ba a tanke shi ba sosai to in an yi wannan wannan kan aka zo wankan janaba game da muka karanta askari to sai an kwanci gashin wasu nanuhu sunanin wanka arba'atun hudu ne gasu ni wanke hannaye biyu awwalan a farko walmadmadatu sai kurkurar baki walistin shaƙu sai shaƙa ruwa masu simakhil uznaini sai shafan wato cikin kunne ko kusuwar kunne ana son to a ɗan shafe ta ba tare da an zuba ruwa ba saboda kada cuta ta biyo baya wa amma fara'idu tayammumi amma farillan taimama fasamaniyatun su ma takwas ne anniyatu niyya wasa'idu tahiru da neman ƙasa mai tsarki alfauru da yin ta lokaci ɗaya wa darbatul ula da shafan ƙasa ɗaya shi ma addarbu ba ana nufin a bugi ƙasa ba an yi amfani da lafazin addarbatu amma ana nufin almasu an yi amfani da shi ne don mubalaga. wa masul wajihi da shafan fuska wa masul yadaini da shafan hannaye ilal ku'aini zuwa wuyan hannu to shi yake farilla a taimama wattisaluhu bil ibada yana nufin bis salati kuma a sadar da taimaman nan da sallah ana yin ta mubasharata a fara sallah wa fi'luhu kuma wajibi ne a yi taimama ba a lokaci bayan shigar lokacin sallah kar a yi taimama kamin shigar lokaci in ka yi taimama lokacin sallah bai ba to sai ka sake taimama a gunsu malikawa wasu na nuhu sunnonin taimama salasatun guda uku ne a tartibu jerantawa wato ka fara shafan fuska sannan hannuwa haka aka sunanta. amma da zai shafi hannuwa sannan ya shafi fuska kuma taimaman ya yi wata jididu eh da mai kawo ta jididu wayewa wata jididu darbati eh ba alma'i ba to ai taimama ake magana mai kawo ruwa kuma to sai ka gyara in ga ruwa ai taimakon kuma ya roshe wata jididu darbati lil yadayn da sabunta shafan ƙasa domin shafan hannuwa yana nufin zira'i wa masu da shafan maza da alal aini abin da ya daɗi a kan wato wuyan hannaye shine zira'i shi ma a mazhaba sun sunanta haka Eh, amma abin da yake daidai a taimama shafan daidai iya wuyan hannu ba sai an shahi zira'i ba kuma ba sai an yi bugu na biyu bugu na ɗaya ya isa wa amma fara'idu saumi amma farillan azumi fa isna ne farilla biyu ne an niyyatu akwai niyya niyyar shi azumin kuma niyyar ana yin ta kamin alfijir ya fito walkafu da kamewa anil muftirati daga abin da za su karya azumin na abinci abin sha saduwa wa sunanuhu sunnonin abin na azumi salasatun uku ne ta'jilul fitiri gaggauta buɗe baki wata akhirus suhur da kuma jinkirta sahur wa kaful lisani da kame harshe daga furta alfasha zage-zage da sauransu to wannan duka wajibi ne a sunna ne da wasu na cewa kuma farilla ne wajibi ne to sunnonin suna da yawa na azumi amma dai ya takaita akan uku amma ba su kenan ba wa amma fara'idu zakati amma farillan zakka fa arba'un guda hudu ne anniyatu akwai niyya wata mamul hauli akwai cikan shekara idan ya zanzakan ta kuɗi ce da kuma dabbobi amma abin da ya shafi noma wannan da an girbe ba sai ya shekara ba wata mamun nisabi da kuma cikan nisabi wa adamu an naƙali kuma da rashin ɗaukan zakkan a kai ta wani wuri a inda aka fitar da ita to a ba talakawan wurin sai dai in ya zan mawadata ne ko kuma can inda ake son a kai ta sun fi su bukata to wannan maslaha na hukunta cewa a iya nakalin zakka a kai ta can wala ha salasu adabin zakka tana da ladubba guda hudu a guda uku ɗibin nafsi mai fitar da zakkan nan ya fitar da ita da daɗin rai biya a ciki kare zo yana ba da zakka kuma yana ɓata rai da ko waɗanda ran suna ɓaci eh wa kaunuha khiyaral mali kuma yanzu abin da zai bayar shine zaɓaɓɓen dukiyan e to shi ma nan dai da ɗan gyara abin da yake daidai tsaka-tsaki za ka bayar yawwa ba muna ba sannan kuma ba wanda shi ne ya fi ba abin da za ka bada in dabba ce ko abinci amma a ce ka zaɓe wanda ya fi ka bayar to wannan kama akwai mashakka a ciki wasatturuha anil uyuni an so kuma zakkan nan a bashe ta a ɓoye e, shi ma wannan da ɗan gyara e, don zakka ta farilla to an so a yi ta a bayyane saboda kwaɗaitar da sauran ma, masu wadata ɗin amma sadaka ta dafila to ita ana son ka ɓoye e, ita an ka so a ɓoye to wannan shine abin da yake mashhuri. amma zakka ta farilla to ita a yi ta a bayyane saboda mawadatan su yi koyi da kai na biyu kuma shi mai dukiyan ya barantar da kansa tunda yana da dukiya an san shi da dukiya to idan ya bayar da ita a ɓoye kaga mutane ba su sani ba wasu suna tunanin kila ma baya fitarwa to kaga saboda ibra'an lizin matihi sai bashe ta a bayyane shi ya fi wa amma fara'idul hajji amma farillan hajji fa'arba'un guda hudu ne an niyatu niyya wa tawaful ifada da tawaful ifada wanda rukuni ne a aikin haji wasa'ayu baina safa da sa'ayi tsakanin safa wal marwati da marwa eh wa wuqufun bi arafata ko wal wuqufu bi arafata da tsayuwa a arafa shi ma rukuni ne farilla ne wa amma sunanuhu amma sunonin aikin haji isna ashara to sha biyu ne arba'un lil ihrami hudu sun shafi ihrami eh hudu sun shafi ihrami al'ula sunna ta farko guslun wanka muttasilun wanda ya sadu da ihrami kana yin wanka sai ka yi ihrami asaniyatu ta biyu at-tajarrudu minal muhidi mutum ya nisanta daga duk wani abu kaya wanda yake ɗinkakke in namiji ne to duk wani abu wanda yake da ɗinki ya nisantar da kansa da shi kamar wando riga hula da sauransu waya kunu kuma ihramin nan ko suturan nan yana kasancewa fi izarin ga maɗauri ware da'in da mayahi wani alaini zai iya sa takalmi amma ba rufaffi ba eh sai dai kuma in rufaffi yake da bukata to sai ya yi musu alama ta wajen irin sau sau a ɗan huda su amma an fi son ya sa takalmi buɗaɗɗi a salisatu ta uku raka a tani raka'o'i guda biyu na nafila arrabi'atu ta hudu a talbiyatu talbiya labbaik allahumma dinna to wannan sun shafi ihrami wa arba'ul litawafi akwai hudu sun shafi dawafi al'ula ta farko almashiyu tafiya almashiyu tafiya ma'ana kai dawafin da kafa ba wai kana sama abin hawa ba asaniyatu ta biyu ta ƙabilul hajiri sumbuntar alhajiril aswad bifamin da baki in yana da iko au biyadin ko da hannu eh ko da hannu awwalahu a farkon a farkonsa a farkon dawafin nasa as-salisa ta uku ar-ramlu ramlu sassakalin rijali ga mazaje an so mazaje su yi sassaka duna nisa'i banda mata fi salasil awwali a ukun farko zagaye na uku na farko rabi'atu na hudu addu'a addu'a bila haddin ba tare da iyakance abin da za a ce shi mai dawafin yayi ba na addu'a to sai wa arba'un sai wasu hudu su ne cikon sha biyu lissa'ai su kuma sun shafi sa'ayi al'ula ta farko ta ƙabilul hajari fuskanta shi alhajar ɗin الثانية da kuma ta biyu as-su'udu ala safa hawa akan dutsen safa in ya samu iko wal marwati da na marwa as-salisatu ta uku al-isra'u gaggawa lil rajuli ga namiji dunal mar'ati banda mace fi batsanil masili idan ya kawo rafin da ake kira batsanil masili yana tsakanin safa da marwa to shi namiji an so ya sassaka amma mace za ta yi tafiyanta normal arrabi'atu ta hudu addu'a wa addu'a shi ma bila haddin ba tare da iyakan cewa ba kaga da addu'a da ta ƙabilul hajar duka sun zo a ɓangarorin guda biyu a ɓangaren sa'ayi da ɓangaren dawafi ta wannan shi ne shi ne ƙarshen littafin a ƙawa'idi shi ba abinda muka karanta da daidai allah ya sa masu albarka kuskure kuma allah shi yafi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah kuma yau za mu rufe karatun insha Allah sai bayan sallah in Allah ya sa muna da rai muna da lafiya to sai a dora